الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da hudu ga watan Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda ya yi daidai da sha hudu ga watan uku miladiya shekara 2000 da 23 ya inganta wannan kuma insha Allah ta'ala shine darasinmu na hudu a wannan shekara inda muke tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan masallaci mai suna Masjid Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu masallacin da aka yi sani da suna masallacin tashan madaro taken karatun namu shine karatun hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka dai zama lahiya ga musulmi ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai jiya idan uwa musu manta ba muna aya ta hudu a cikin wannan sura mai tarin albarka ita ce suratul baqara inda Allah subhanahu wa ta'ala yake bayanin masu imani yake cewa wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna Allah yake bayin Allah na kware su ne wanda suka yi imani da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ai kamar yadda ibn abbas Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mishi yarda sai yace ai saddiquna bima ji'ta bihi min Allah ai suka gaskata abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ma ja'a bihi man qablaka min al-mursalina kuma suka gazgata abinda annabawan annabawa suka zo da shi kafin zuwa annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ibnu abbas ya shiga da cewa la yufarriquna bainahum ba za su bambance annabawan nan ba su ce sun yi imani da wani sun kahorce ma da wani wala yajhaduna ma ja'uhum bihi min rabbihim sannan ba su jayayya dangance da abin da wannan annabawan suka zo mishi da shi daga wurin ubangiji yace ai wa bil akhirati hum yuqinuna yace ai bil ba'thi bil ba'thi wal qiyamati wal jannati wal nar wal hisab wal mizan ibnu abbas yace shine ai wanda suka yi imani da tashi wala tashi shine tashin da za a yi lokacin da aka mala'ika israfil Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi umarni na yayi ya busa kaho kuma suka yi imani da ranar tashin alƙiyama sannan suka yi imani da aljanna suka yi imani da wuta suka yi imani da ikabi kuma suka yi imani da sikeli da za a auna wa mutane ayyukansu shi ne kamar yadda jiya mun ɗansa bayani kan yadda malumai suka yi saɓani shin wai wannan aya ita ma tana cin gaba da sufa bayan Allah ne masu imani wa'ancan ko kuma wasu ne na Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labari wanda wasu suna cewa daban-daban ne wasu suna cewa kuma a'a duka su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labari wanda kamar yadda muka karanta na babban malami ibnu jarir at-tabari Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mushi yadda sai yake cewa ai annal musifuna awwalan humul musifuna thaniyan ibnu jarir yace wancan dai da Allah subhanahu wataala yake cewa alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma sune Allah subhanahu wataala yace walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna yace wa hum kullu mu'min shine duka wani mai imani mu'minul arab wa mu'minu ahlul kitabi wa ghayrihim shine mai imani na larabawa da na wanda ba larabawa ba na ahlul kitabi yace qala lahul mujahid wa abu aliya wa rabi' bin anas wal qatada yace wasani wannan nabi shine huma wahidun hum mu'minuna ahlul kitabi suka ce a'a ita wagga aya wanda Allah subhanahu wataala yake cewa walladina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna suka ce ai tana bayanin ahlul kitabi ne kawai suka ce wa ala hada takunu wawu wawu al-atfi sifatun ala sifatun kama qala ta'ala sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fada wanda wannan bayanin jiya mun samu mun an taɓa kaɗan daga ciki dangance da suwane ne wanda wasu daga cikin malaman kuma suna kallon cewa a'a ai dukkan dukkan su ne Allah subhanahu wata'ala yake magana mu'minai na ahlul kitabi da na wanda ba na ahlul kitabi da duka ayoyin sun kumshi wannan bayanan kamar yadda jiya muka karanta magana kuma ta babban malami shine Abdurrahman bin Nasir Asili cikin tafsirin shi wanda yake na Ibn Abbas Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mushi yarda yace shi ma wannan aya tana magana ne kan suwa kansu ahlul kitabi ayyukan wa dalili da wannan inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna min ahlul kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashishina lillah shi ma jiya wannan mun yi bayanin shi kamar yadda ibn kasir ya kawo shi ga kuma shi tafsir na imam tirmidhi wanda yake ai alladina yu'minuna bima unzila ilayka shine wasu malumai suka ce ai alquran wasu kuma suka ce ai alqur'anul karim wa sunnatun nabawiyya shine ai alqur'ani da hadisa annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma unzila min qablika shine yace ai yashmil imani da jami'ar kutubun sabi'a shi kuma wannan ya kunshi imani da mi da littattafan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar ma annabawan da suka gabaci annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya gaba da cewa yace wa yatadammanu al-iman bil kutubi bil kutubi al-iman bil rusul wa bima ishtabalat alayhi خصوصا التوراة والإنجيل والزبور وهذا وهذا خاصية المؤمنين يؤمن بالكتاب السماوية كلها وبجميع الرسل لا نفرق بين أحد منهم ثم قال وبالآخرة هم يؤمنون شيء أبدا عبد الرحمن بن نافع السبيل شيء تمثيل شيء yace ai wa ma unzila min qablika shine ya shahi min tattafai da manzanni da Allah subhanahu wata'ala ya aiko sai yace musamman at-taura da injila da zabura yace ana son masu imani su kudurce mana su cewa sun yi imani da duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar ma annabawan da suka gabata kamar yadda muka yi bayani jiya cewa imani da su kuma ba shi ke nuna min mutum zai aiki da da abin da suka zo da shi ba bai dace ba musulmi ya dauko asaura yayi ya ce zai aiki da ita ko injila kamar yadda Umar Allah subhanahu wata'ala ya kara mishi yarda yace eh wata rana ya dauki takarda ne na asaura yana karantawa kun san menene yake karantawa sai yake mamaki yana masha Allah kalli hukuncin wa'ancan mutane a taura da Allah subhanahu wata'ala ya saukar musu yayi daidai da hukuncin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alqur'ani ko da ya kin karo annabi yana haka nan annabi Muhammad sallallahu bai ji daɗi ba ya tashi yana faɗa yana shi yanzu ban zo muku da abu wanda yake bayyanan ne ba shi yanzu ashe duk bayanin da nake muku bai wadace ku ba sai kun ɗauko bayani daga cikin wancan da ta tsaho Umar ya ce wallahi ya rasulullah mutu ba muna fahimta kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ni ni ne rabon ku cikin annabawa kenan bai dacewa musulmi yayin ya dauko ya dauko a taura ko injila ko zabura yace zai aiki da wannan littafin ya saba mu shari'a na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan kamar yadda nan za ka samu wasu daga cikin wanda suke da'awa na musulunci suka yi wani ƙungiya ko suka yi wani asosiyasiyon wanda suka samu shi intafes shi ne aiko wahdatul adiyan ko wahdatul adiyan ko kuma tafaribul adiyan wanda asali kahoran maka sun nemi annaba a yi haka Allah ya ce ma annabi bai yarda da wannan ba to amma yanzu wasu daga cikin ɓatagarin musulmai sun yarda da wannan abin da annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi ya nuna bai yarda da shi ba shi ne bi a haɗa addinai su zama guda lokacin da kahuran maka suka ce ma annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kai dai wannan annabi tun da dai ka ja mun ja ka ce sai an bauta ma Allahnka mu ba mun ce sai an bauta ma namu allolin yanzu yadda za a yi ka ɗauki shirme guda ko ka ɗauki wani lokaci ka je ka yi ne ka je ka bauta ma allolinmu mu ma mu hidda wani lokaci mu je mu yi mu je mu bauta ma allolinka wata amsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su sai Allah ya ce musu kul ya ayyuhal kafirun ka ce ya ku wa'annan kahuran la a'budu ma ta'buduna ni annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bazan taɓa bauta ma abin da kuke bauta ma ba wala antum haka kuma Allah ya muku baki ba za ku so bauta ma abin da kuke bauta ma ba bai dace ba musulmi ya ritsu wani wanda ba musulmi ba dan uwan shi muna fahimta kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya haka Allah subhanahu wataala yake ce mana walan tarda anka yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatuhum haka Allah subhanahu wata'ala yake ce mana ya ayyuhal ladina amanu in tuqiu fariqan min alladhina utul kitab yaruddunakum bayan min ba'd imanikum ya ku wanda suke masu imani har in kuka bi daga cikin ahlul kitabi Allah yake za ku sa ku ku yi ridda bayan can da kuna da imani Allah subhanahu wata'ala yake cewa wala yazaluna kiristoci yahudawa da nasaru Allah ya ce wala yazaluna ba za su mushe ba yuqatilunakum suna ta dauku hatta yardukum an dinikum in istaqa'u har sai sun ga sun raba ku da addinin Allah yake ya ku wanda suka yi imani kar ku kuskura ki yarda da wannan mutane to kun ga ba dan ka ji an ce ba ai mu'mini na ahli kitabu wanda a'a ahli kitabu shine wanda ya bar kiristanci shi ya shigo musulunci musulmi bai da wani alaka na addini tsakanin shi da wanda ba musulmi ba Allah subhanahu wataala ya haramta mana mu muna alaka ne tsakaninmu da wa tsakaninmu musulmai mu a wurin mu duk wani wanda ba musulmi bane ba kafiri ne kuma in ya mutu kan wannan aqida zai tafiya wuta ne muna fahimta to na daga cikin abin da su wanga ƴaƴan tasar suke shine suna kiran al'umma su zo su haɗa kai su zo su haɗa kai shine ne wasu daga cikin malamai sun ce suna sun hiddo wani fikira ne su yi kirayen wani sabon addini wanda ake ce ma ibrahimiyanci muna fahimta me ya addini ibrahimiyanci suka ce ai ku musulmai ku yarda da annabi ibrahim kiristoci su yarda da annabi ibrahim yahudawa su yarda da annabi ibrahim ko suka ce ko yanzu saboda haka maimakon ku kiristoci kuna kuna kawo ta yahudawa yahudawa suna kaza ko musulmi kuna ta ba ne da muke ba ku zo mu haɗa kan mu mu yi kiran wani sabon addini wanda za a ce mishi ibrahimiyanci menene ke nufi shi ne wai ka a rinka kawo ta juna kuma bayan Allah subhanahu wataala yake cewa ma kana ibrahima yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wama kana min al-mushrikin ai ku kiristoci da nasaru annabi ibrahim ba nan ku bane annabi ibrahim namu ne mu musulmai to su babban abin da suka ba suka ba gaba ya za su ga sun cire mana kishin addinin mu magana ka ce mai kirista kahuri babu magana ka ce ma bayahude kahuri babu magana ka ce ma dan bori kahuri babu a'a kawai mu al'umma guda ne ɗan ƙasa guda ne ko wannan ba daidai bane ba kuma duk wanda bai yarda da kahurcin kirista ba to shine kahuri kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ni laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha haqiqa tabbas Allah yake sun kahurta wanda suka ce Allah uku ne ko Allah ɗaya uku ne babu yadda za a yi uwa a zo a haɗu da ni Allah ya kammala albani yake cewa ta ya za a zauwa a ce jama'a akwai kawo kuma kowa zai iya zauwa da kayan sana'a shi ko da bayyana sana'a shi a ce mai sai da turare ya zo mai garaj ya zo mai kwalfa kwatami ya zo kowa ya zo da irin kayan da yake aiki sai kuma a ce jama'a da Allah kan wanda ya nufi hancin shi akwai wani a an shirya adalci wannan wani yace amma da cewa za a jama'a akwai taro kowa ya je in ya sauka daga aiki ya sa kaya masu kyau ya zo ruwan nan tare sannan kowa ya sa tare sai ce to in an yi haka sai a ce to da Allah ka a zo wurin taron saboda an ga wani na kwasa kusan yi a riƙe hanci a ce akwai wani muna fahimta to mu musulmi abin da muke cewa shine matakar kiristoci da yahudawa suna son mu yi tahiya guda to duk sai sun kahunce mu abin da suke kai shi sai sun yarda annabi isa bawan Allah ne ba ɗan Allah ba ne ba kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ta kadu samawati sama ta ɗauki wushi sama ta girgiza ƙasa ta amsa me suka yi kawai don sun jingina ma Allah jinginawa ba su ce Allah yana da abadan sun jingina ma Allah muna fahimta yan uwa haka yahudawa ko Allah ya ce kaburat kalmatan takhruju min afwahihim magana da ke hitawa daga bakin su ta yi girma in ya kuluna illa kaziba kawai ba wani alkhairi da suke gani ke karya to musulmi ka yarda baka da alaka da wani kirista alaka in ba ta kasuwanci ba ko ta aiki amma magana addini ba mu da alaka da kai kuma karara Allah ya ce mana kan mu kuskura mu yarda da su dan mayaudara ne maha'inta ne Allah ya ce mana ba za su mishi ba suna nan suna ta bibiyar mu sai sun ga ya za su samu mu yi ridda mu bar addinin to uwa wannan aqida ana na ana shiga kauyuka da birni ana tawayen mu da mutanen mu ke da sunan wayewa sai ke ji musulmi ya hito a cikin rediyo ko ya je wancan kaukar sai ce to ai jama'a mun zo yau coci wurin kiristoci ɗan uwanmu a bayan Allah ya ce kan mu yarda kirista ya zama ɗan uwanmu kan mu yarda wani arne matsayi ɗan gori ya zama ɗan uwanmu amma su kuma za ka suna cewa ai sun zo wurin ƴan uwansu su ma kiristocin saboda muna hici sai ka ji suna cewa wai sun zo masallaci ne ƴan uwansu musulmai mu ba mu da alaka da ku duk wanda ke sa alaka da mu to ya shigo addinin mu ko ba haka nan ba Allah subhanahu wataala yake cewa innamal mu'minuna ikhwa mu'minai ne kadai ƴan uwan juna amma duka wannan taron da ake ko wallahi na mulahici ne karshe zai wace kuma Allah zai tona ma duk wanda ba kan daidai ne ya ce ta ya za a cewa ni ina cewa Allah ɗaya ne wancan yana cewa Allah uku da ake mu zauna lafiya zai yi a wancan na cewa Allah yana da wani ɗa mai suna Uzairu wannan na cewa Allah yana da mata mai suna Maryam bayan Allah ya ce lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ashe mu zama guda to wajibi ne musulmi su tashi su samu kishi na addinin su su gane duk wani wanda zai zo musu wata tuwatuwa ta addini su kaurace ma wannan tuwatuwa amma in ba haka nan ba ko wallahi ɗan uwa ana nan ana kai haƙan mu sai an zama yin da mun bar addini akwai wani taro da yahudawan duniya da nasaru suka yi kun san me suke so su ci cikin taron ya za a yi a yaƙi wannan addini da musulunci kai yanzu musulmi kai ne kake kallon wannan addinin naka ba komai bane ba su a wurin su yana ɗaya daga cikin babban wanda ya addabe shi wannan addinin namu kullum suna shirya makirci su ga za a yi su wargazar da wannan addinin namu suka ce taron da za a yi ya za a yi a yaƙi musulunci ya za a yaƙe shi ya za a yi musulmi yana da addini amma bai da addini sai yahudawa suke maganar nan sai kiristoci suka ce yawwa a rabo su daga musulunci a sanyo su kiristanci sai yahudawan suka ce ai haƙin muka rabo su da musulunci muka sanyo su kiristanci mun musu gasa ya za a yi suna musulman amma duk wani ruhi na addini a cire musu shi kun gani ya za a yi kana musulmi amma ba ka sallah a ya za a yi kana musulmi ba kama san menene musuluncin ba to in ka ɗauka da yawa daga cikin matasa sun haɗa wannan hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye gashi shi ne uwayen shi musulmi ne amma da ka ce mai meye musuluncin bai sani ba sannan sai ya ga dama yake yi yanzu azumi ne ake zaka samu da yawa daga cikin matasa ba su yi azumi sun koma wani bangare suna shaye-shaye ko suna kaza ko suna kaza saboda ni an cire musu wannan kishi na addini to Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu sai Allah yake cewa wa ma unzila min qablika aiki ne wanda suka yi imani da da tattafai da annabawa wanda suka gabace su Allah ya ce wa bil akhirati hum yuqinuna kuma su ne suke da sakankan cewa suke da yaqini suke da yarda dangance da ni dangance da abin da zai faruwa ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da ni da cikakken imani wanda za mu yarda da duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya ba da labari da shi ɗan uwa na daga cikin rukunan imani shi da mutum ya yi imani da ranar tashin alkiyama duk musulmin da bai yarda ba da tashi alkiyama wannan ba mai imani ba ne ba dole sai musulmi ya yarda akwai wani yini da za a zauwa wanda Allah subhanahu ta'ala zai tattara al'ummar duniya baki ɗaya mutu hisabi ɗaya daga cikin malaman wannan zamani yake cewa in ka kalli mutanen mu yanzu lisanul hal lisanul hal yana nuna bishiyar da tashi alkiyama amma lisanul qal sai nuna fi yarda a baki musulmi zai ce yaran tashi alƙiyama ko amma wani zai ce ba ya ci abinci ka je ka gaya ma Allah ya yarda a in kuka ga yadda mutane ke rayuwa yanzu za ka ga kamar mutane ba su yarda ba da wani abu da ake kai ma tashi alƙiyama za ka ga ana ta rayuwa kamar babu hisabi kadiba fa musulmai ne wanda suke da'awan musulunci za su rike ɗan uwansu musulmi ana jinga suna sai an ba su zikka kaza sai an ba su zikka ɗari kaza sai an ba su miliyan kaza su sake shi a musulmai ne za su rika ɗaukan makamai su zo suna halba ƴan uwansu musulmai to mai yin wannan anya ko ya yarda da ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labari bala'in da zai samu mutumin da ke kashe mutum da gangan a ku ba yadda muke zaluntar junanmu yadda muke kunta samun junanmu kamar ka ce babu hisabi sai Allah ya kame ni lokacin nan ne mutum zai nadama in Allah ya ce shi yanzu kiyama ba gaskiya bace ba ba za ta kun gani ba a kaji musulmi ka yana cewa wai aljanna ta mai rabo ce dan mi dan mi fir'auna bai shiga ba in ta mai rabo ce ƴan aljanna in suka shiga aljanna Allah yake ce musu inna hadha kana lakum jaza'an wannan shine sakamakon aikin da kuka yi wa kana sa'yukum mashkura yanzu wani na tana ta kiyamul layli wani na ta yana ta jara yana yana ta yana ta kadan lido ko yana ta shisha a ko ya kunna film ya ta gaba yana kallo kawai shike dan sai ta kiba ke ta aljanna ta mai rawuci kai Allah ba azzalimin bawa bane ba in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna Allah ce yadda kake kallon kana yin yanzu yau dukkan munan daga cikin mu daga ni mai karatun da ku da kuke sauraro kowa ba kima a ce yanzu yana gida yana kwance yana hutawa ko yana kallon kaza ko yana sauraron kaza ko a to yadda wa yadda muke son mu ma mu shana haka wa'ancan suke son su shana sai dai mu muna kwaɗayin wani abu ne wurin Allah subhanahu wataala muna kwaɗayin rahama Allah da gafara Allah shi yasa muka bar abubuwan da muke muka zo mu yi karatu ko mu saurari karatu to haka wa'ancan suke yi kaga musulmi subhanallah ana Allah ya ce annabi ya ce kaga babu tasirin maganar kansu yau ka ji ba bala'in da ke tunkarin musulmi dangance da sallah yau za mu iya tahiya likita mu yi haƙuri za mu iya zuwa kasuwa mu yi haƙuri da layi za mu iya zuwa biyan faktir mu yi haƙuri da layi amma yau daga an zo masallaci daga lokacin sallah in liman bai zo ba an fara wai yau da a kallitan muna da haƙuri a ko'ina banda masallaci muna da nutsuwa ko'ina banda masallaci kawai menene damuwar mu ya za a yi sallah a gama kowa ya tafi shi ba mu da ruhi na cewa sallan nan magabata kai akwai wanda daga cikin magabata kansar ya kama shi na ƙafa ana son a cire ƙafa kan ciwon ya ci gaba natija ne yana da iya ana ta tunani ya za a yi a cire ƙafa bai yarda amma sai matan shi da ɗiyan shi suka ce lokacin da za a cire ƙafan nan lokaci guda ne lokacin da yake sallah don za ka iya cire mai ƙafa bai sani ba to mu yanzu ba mu da nutsuwa cikin masallacin wani ana sallan ba hankalin shi bai ga sallan ya mutsa iya sallan sai ya hankokin gaban shi ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan fa mulaqi ha akwai ɗaya daga cikin magabata wanda ake ce ma Zainul Abidin mun san yayi yana limami na masallaci limami na masallaci wa yana ba da sallah jirin masallaci ya haɗo zai sani ba Allah kyauta wannan zamani in ba ni bai bane zai fara cirewa sai da aka sallame sallah yan jiwo ya gaba mutane na yi aka ce ai malam masallaci ya haɗo wallahi bai sani ba sallah ta shi dan tsar da shi sallah ta shagaltar da shi mu har yanzu mutane so suke yanzu musamman wannan salatu tarawih da ake asham za ka ga mutane wai sun yi son su kai inda ake sallah kaji ana akwai wani rumbo wani SKM wani kaza wani jirgi kawai ko yake sai Allah wasu masamala san babu nutsuwa a cikin sallah shi dai ne damuwar shi wai a ce an gama yau Allah bai da bukata ga wannan ibadar saka in dai baka iya sakin jiki ka bauta ma Allah ka bari Allah bai bukata Allah yana da bayan shi wanda suke bauta mushi wanda da nayi da kai da duk guda ne wurin Allah subhanahu wataala ya kamata musulmi su yi imani da wannan ranar tashi alkiyama ta hanyar ne ta hanyar kyautata ayyukanku shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liradi ya ku wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah kowace rai ta diba ta gami ta yi sabida gobe in an ce gobe ɗan uwa ba gobe juma'a ba shi ne gobe ranar tashin alkiyama mutuwa za ta iya tarda ni yanzu za ta iya tarda ku yanzu ko kuma za ta iya tarda wani lokaci saɓanin wannan to shi ne annan muhammad sallam da yake cewa shi ne allah yake cewa mu diba mu gani ni muka yi tanadi Allah ya ce bi misli hada saboda irin wannan bala'in da zai zo wani alkiyama bal ya'malu al-amilina masu aiki ka san shi aiki kai kuwa mu yaza kamar yadda muka karanta wannan suka ce na daga cikin imani sabar ibn abbas da ranar tashin alkiyama mutum ya yarda da musa na kaho da za a ko yawma yunfaku fi suri ko fa ta'tuna afwaja ranar da za a bunta kaga dukkan al'ummar duniya tana tasowa Allahu akbar duk wanda ya mutu sai ya taso kowa kowa zai zuwa ina ne zai zuwa kiran da Allah subhanahu wata'ala ya yi mishi da kaki da kaso Allah zai ce yanzu ba alƙiyawa bace kuke karyatawa gashi ku suna so ku ba kamar da zamu zo nan gaba ka dan mishi suna munahunta annabi wasu daga cikin su ma ba su yi imani ba aka kashe su sai da aka kashe su sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rika kama sunan su akan gawarsu ina cewa yanzu wani abin da nake ga muku ba gaskiya bane ba yanzu bala'in da nake ce muku na kiyama ba ku haɗu da shi ba Umar ya ce ya Rasulullah ai sun mutu um annabi ya ce Umar kai da kake nan kusa da ni baka ji su jin me nake cewa ɗan uwa ku bi bayan da ake sa mutum cikin kabari a wannan kaɗai bai ishi mutum tashin hankali bai ƙaye ko ta gobe shi kadiba rayuwar duniya rayuwa ce wadda ba ta da tabbas ko amma kadiba yadda muke kashe kanmu wurin neman ta kowa so yake ya gaya za a iya samu rayuwar duniya amma ga rayuwar da ke jiran mu can wanda ita ce ke da tambas muna mancewa da ita Allah ya ce ha antum haula'i yuhibbuna ajilata ko Allah ya ce kaga wa'annan baki daya suna san aggaigawa muke ce aggaigawa duniya yanzuruna wara'ahum yawman taqila suna mancewa domin bayan su ne nauyi yinin da ke da kai masifa da tashin hankali wani Allah yake cewa bal tu'thiruna hayata dunya ainihi ta rayuwar duniya ne kan tsarayya shi yasa za ku ga mutum ya zaɓi ya yi rayuwar duniya mai daɗi ya mutu Allah ya fashi wuta sai Allah ya ce wal akhirati khairu wa abqa alhali rayuwar lahira ita ke da tabbas ita ce madawwamiya wannan duniya ba iya bace ba ta da amana shi yasa ƙaruna wanda da kuke ji ba ku ji ana kisa ƙaruna ba sahabi ne wanda annabi Musa sahabi ne babban almajira annabi Musa ne amma da kuɗi suka yi kuɗi sai ya yi sai ya butulce abokan shi suke ce mishi ya kai ƙaruna wata ji ma a takan lahun da al'afira kalli yadda aka ce irin yadda fir'auna ya samu kuɗi da ƙaruna da mulki hata annabi Musa da kanshi sai ce rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan fil hayati innaka ataita fir'auna wa mala'ahu amwalan ko ka ai abinda ai take ni annabi Musa ke cewa ya ubangiji na ka ba fir'auna da mutanen shi dukiya ka ba su duniya mai tari yawa Allah ba don su yi komi ba sai dai su batar da mutanenka. Allah yana sanar da haka ko? To kaga ƙaruna sai abu kai shi suke ce mishi ya kai ƙaruna wannan kuɗi da Allah ya baka. Mubtali ma ataka Allahu da al'akira. Ka daure ƙaruna ka gina lahirarka. Yanzu yau wannan masallaci ai kuɗi ne aka sa aka gina shi ko? A? Kuma da kuɗi ne yake tafiya ko? to an gaya ba wanda ya gina masallacin ba san kuɗi a yanzu kan masallacin jingil Allahu akbar shekarar shi nawa da mutuwa amma malaki ba malaki ba hatta kauyuka yana da masallatai ya irin wannan wanda aka yi abin gaban su suka ce kusan duk dukiyar shi baki ɗaya sai da ta ƙare amma wallahi ko ya ci moriyar dukiyar shi Aba mala akwai gine-ginen da in kaga ana yi a rayuwa Allah ya jarraba mutu wani gidan ko aljannu aka gina ma za su ce wallahi ba su so ya yi yawa ko to yadda kake son dukiyar nan a sai ka hidda suka ce karuna wannan dukiya da Allah ya baka ki jira lahirarka da ita amma suka ce mi wala tansa nasibaka min ad-dunya kakkamance rabanka na duniya ka gina gida mai kyau ka hau mota mai kyau ka abu mata ka ayi iya kai kaza ba komai bane ba amma haka kamance da lahirarka shi yasa yau duk wanda Allah subhanahu wataala ya azurta shi da wanda za su ba shi shawara nayin na ya taimaki dangin shi a ya taimaki al'ummar shi ya taimaki addinin shi wallahi suna dora shi ne ka hanya mai kyau ita wanda dukiya kamar kawo ba za ka taɓa zama gare ka kai kaɗai ba ko ba haka nan bane uwa akwai wanda uwayensu sun mutu sun bar musu kuɗi yanzu sun koma abin sassafi haka nan ne akwai wanda uban shi bai bar mishi ko dala ba kuma ya zama mai kuɗi haka nan ne to kawai shi abin da Allah yake so ka nema shi ke badawa to in ya baka aikin bayan can makaranta Allah subhanahu wataala ce bayan shi na ƙwarin surani allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ai suna ciyarwa da arzikin da Allah subhanahu wataala ya ba su suna cewa kamar yadda na yi magana karatun mu na sifatu sala ko kiyamu ramadan in ba na manta ba irin yadda Allah subhanahu wataala ya azurta wannan garin da maradi da masu kuɗi amma za su ga talakawa suna kuka wai azumi ya tsaho ina muku rantsuwa da Allah na daga cikin masu kuɗin nan garin ko akwai wanda zai iya komandan sukari in sukari ya taho ya ce a raba sukari kyauta dukiyar shi ko girgiza ko roƙi ba ta balle ta girgiza ko ta yi rawa amma saboda Allah ya jarabe shi sai ce a ƙara mai kuɗi uban wa yake sai azumi uban da yake sai azumin ka haɗu da shi ko ba haka nan bane uwa to wata dama ce Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu yana ɗaya daga cikin abin da Allah ya yabi mutanen Madina da shi yake cewa su ne wallazina tabawwa'u dara wal imana min qablihim kaga mutanen Madina Allah ce su suka mallaki wannan garin kuma su ne suka mallaki imani ni suke yi Allah ya ce yuhibbuna man hajara ilayhi suna kaura suna son duk wanda ya hijira daga ko ina yake a duniya in dai ya zama musulmi suna maraba da shi ya zo Allah ya ce wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu kai suna ba da abu bayan sun yi kyauta ba su yi a cikin ransu wannan abin da suka ba da kai ka ga mutum ya kyauta ta ka gani ko inda mun ba da sadaka nan tana ishirin dola ga mai dan wace ka ga ga mai goro ka ga ga mai kaza duka shedan me suke Allah ce kai ba ma kyauta ka ɗaya ba wa yu'thiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa suna jijita buƙatar ƴan uwansu saman kan buƙatarsu bukata ƴan uwansu kamar yadda mun sha gani cewa za su ga sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in mutum ya yi hijira daga Makka ya zo Madina in annabi ya hada ta uwar taka da shi ko sai ya ce to kai dan uwana ne yanzu a addini bayan can da yaki suke suna kashe junansu amma yanzu cewa suke ai mu musulmai ne zo mu tafi cikin gidana ina da mata guda biyu ka kalla wacce kake so in saki ka Allah kana yin imani ba wace ban so ba wace kake so ai baka ma sani ba ina da miliyan goma zo in baka miliyan biyar ka ɗauki biyar kuma ina da gona goma da ba ba don komi ba wai sabida kawai ka zama musulmi dan uwan shi mu kuma yanzu musulmi ne ke fatan ya ga dan uwan shi musulmi ya shiga matsala musulmi ne ke fatan ya ga dan uwan shi musulmi ya shiga cikin masiwa da tashin hankali annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ina rantsuwa da Allah ba za ku taba imani ba har sai kun soma ka dan har sai ka soma dan uwanka abinda ka soma kanka na alkhairi yau za ka samu wasu uwa guda uba guda amma suna bakin cikin wani ya ci gaba a cikin to dan Allah wannan yana nuna sun imani da ranar tashin alkiyama malumai suke cewa mai hasada kai tsaye yana nuna bayyana da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa duk wanda ka gani da arziki ko kawai ka yarda Allah ya bashi sai ka zama lafiya in an ce ba tsahi ya yi mutum nawa ya tsahi bai samu kuɗin ba ko ba haka nan bane ba wasu sun duk wani bokanci kai wani ya ma huce wani bokan kan neman kuɗi amma Allah bai bada ko wani da kuɗi ko masha Allah wallahi kuɗin da Allah ne ba shi Allah sa ya gama lafiya shi kenan kawai ai ta ai kai dai yanzu ka ga mutane da kuɗi kai na haka da aka ganka da su kai ba ai ganin ka ake ne yana ɗaya daga cikin abubuwan da mutanen mu suke kawai su kullum ba shi ne uwansu zata alkhairi kawai daga an ganka da kuɗi ai baka ba hanya mai kyau kai ka ba hanyar mara kyau ka samu yanzu wane bai nema haram sai ɗan kaɗan daga cikin mutane sai ɗan kaɗan daga cikin mu to kaga hasada shi ma malamai suka ce mai wannan hasada za ka ga kamar bai yarda da hukuncin Allah Allah ya ce wai dan ne mutane suke hasada abin da ya raba bayan shi Allah ya ce ko kun ɗauka kuke a ani ne ke yi wallahi duk wanda ka gani da biliyan kaza duniya ko ba wai Allah bai sani gari Allah ya san nawa ce gare shi kuma sai wani ga can baya da ko dala dala biyar tana burge shi a'a ya san me yasa ya haka wancan mai biliyan kaza ko Allah ne ya bashi shi ma wanda da bai da kodala haka Allah ya so ya gai shi ai ɗan uwa wannan dukiya da kuke kallo fitina ce yanzu ba wai masu kuɗi ba kai kaɗai yanzu ko ni kaɗai ɗan dalolin da muke kama ga hannunmu a alƙiyama fa sai Allah ya tambaye mu duk dala ta ina ta shigo dala ta ina ta ita yanzu dan Allah a sati guda ka iya riƙe dala nawa ka kama kuma ga ta inda ka kashe su a to hadisi ibn mas'ud yace annan muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ahuwan dan adam ba za su bishiwa gaba Allah ba har sai ya tambaye shi abubuwa guda biyar sai ya tambaye shi rayuwar shi ina ya karar da ita muhallin shari sai yace sai Allah zai tambaye shi dukiya ina ya same ta kuma ina ya kashe ta duk dala sai Allah ya ce ta ina ta shigo to ta ina ta hita dukkanmu kowa sai Allah ya magana da shi ɗaya bayan ɗaya shi yasa ake cewa wai annabi ya ce ma bilal in kana iyawa ka mutu baka da kodala a ce bilal yanzu in ya samu dala ɗari yana buƙatar ruwa na dala biyar ne daga ya ce ruwan nan dala biyar sauran sai ya bada to Allah ka samu ɗari ya kai ce Allah dala biyar na sai ruwa sauran kuma na bada sadaka akwai sauƙi ko babu sauƙi da kace bari ce yayi na ga mai aure ta hito na taba kuma zuwa can daga mai kaza kai ta lissafi duka rayuwarka shi yasa malumai sun sabani wai da talaka mai bin Allah da mai kuɗi mai taimakon addinin shi wanne yayi a da mai kuɗi mawadaci wanda ke taimakon addini ke taimakon al'umma duk wani nashi yana taimakon shi da kuma tallaka wanda ya yarda da talaucin da Allah subhanahu wataala ya mishi kuma yana jayya ga Allah wanne yayi a sahabbai sun yi ta haka a kankanin suna mai kuɗi yayin su ce talaka yayi duk in ka ɗauko za ka ga kai malam kuɗin suna da falala kuma in ka ɗauko sai ka ba kai annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya tambaye shi da ka zo annabi mai kuɗi da ka zo annabi talaka yace talaka annaba hayyaban duniya yana adda Allah ta shi talaka shi yasa kudin nan ba karamar gombe ce ba akwai wanda kudi da suka yi ta ziga shi suka yi ta ziga shi suka kai shi inda bai yi tunani ba sai yanzu zai iya taka kowa zai iya wulakanta kowa ko sai ya mutu sai ya haɗu da Allah subhanahu wataala Allah ya mutu da shi to haka amma kuma sai aka ce mai kuɗi mai bin Allah ba ba mai kuɗi wanda mai bin Allah ba aka ce sai na Abu Bakar yake to shi da ya zaba Allah yi shi mai kuɗi mai jayya ba Allah subhanahu wa ta'ala in ka zo kana halhadawa kaga kuɗin nan su ba karamar bomba ce in ka zo talauta amma ƙarshe sai su ce ai annabawa Allah subhanahu wa ta'ala mahi yawanci talakawa ne da arziki wani abu ne duk da Allah ya yi su ne ya yi su masu arziki yau daga cikin masu kuɗin mu akwai wanda ba su iya kwana sai sai sha kwaya akwai wanda ga kuɗin jishin daɗin rayuwa Allah ya hana mu wani bai da lokacin matan shi wani bai cin nama wani bai shan sukari wani to ka gani amma kai kuma yanzu na wani aida karatu nan sai ka shin wada tafi na wajen masallaci nan kai kwanan ka ba ka da shakka ko ni hankalin ka kwance haka nan ne to wanda ke da wani abin duniya ha kullum yana tunani shaka ana so suka na yana ba da labarin wani bawa Allah abokin shi ne kuɗi duk in ya je wani abokin da ke ce kai wani kuna huta Allah ya ba ku duniya ah yana ta mishi to shi kuma yanzu in yaje eh abokin nashi yana gana da masu kuɗi kafin a ida sai ya buge shi sai kwana daman talaka ne da gazo a nemi na masara a bashi ya tsaye to wata rana mai kuɗin sai ya gwada shi sai ya ɗauki buhun kuɗi ya bashi yace da Allah shi kaɗai ya rana shi da an je mai wannan kuɗin wallahi in ba ka bari ka kuɗi ba aka baka ba wai ba ko rabon buhun kuɗi aka baka baka iya kwana wallahi kai kai kai akwai wani da yake kace mu ne kai in ya ga zo ana haraka kuɗi sai ne mamaki ce sai wata rana da ya zo aka ba shi wasu kuɗi ya kilga ya ga ka ta kilga miliyan guda sai hannunsa sai karkarwa yake yace da aka ba shi kuɗin nan yana nema a daidaita da za ta kawo shi ko taksi hankalin shi duk wanda ya tsira sai gaba ya da shi ba kayi hukunta na kuɗi bai yarda da kowa ba ya zo da kuɗin gida hatta ba ta shi bai yarda da ita bai yarda ina zai aje kuɗin ban ɗaki zai shiga ya rasa ya zaye da kuɗin a jama tsugari ko da gari yawa ya tsinci da Allah da ke abin sai a a wani kai kace muna hutawa a wallahi ka gwada a baka ajiya wasu ɗan mulika wurinka hankalinka bai kwanta a matuƙar wannan kuɗin ba a raba su da hannunka ba to haka ne ba su kuɗin suke ka ji ana miliyan ɗari ta shigo ta hamsin ta ɓace ta sai ya yi ta lissafi bai samun nutsuwa amma kai kuma daga ka samu cikin ka ɗauka to shi ke na alhamdulillah to shi ya sa uwa musulmi yi imani da mi da ranar tashin kiyama da da abin da Allah subhanahu ta'ala ya ba da labari na daga cikin abin da zai faruwa tashin kiyama annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce alkiyama ne mutane za su tashi fintir da maza da mata ka yarda da wannan abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi labari kai kanin aje kan ba akwai tambayoyin kabari ko to duk musulmi ya imani da shi kar ka dauki daga cikin miyagun mutane masu cawayya za a kai ka kalli kabari ya za a tambaye ka cikin kabari ka je ka tambayi wanda ya je kabari ka ce ba a tambaye shi ba kai abun bai baka mamaki yanzu mutum lata ne sai ka kira shi yana ganin ka kana ganin shi duk mutum da yake kana gani amma nan ne kuma nan wataƙila kusa da kai yake amma har yanzu an rasa a samu technology wanda za a gane mutum ya ke rayuwa cikin kabari a ka kalli technology da muke da na duniya yau yanzu wannan karata ana haska shi duniya kai tsaye duk inda kake kana kallo amma mutum ne cikin gidanka za a binne shi gashi ya mutu communication ya yanke tsakani wannan bai ishe ka wa'azi ba shi yasa annabi ya ce ai duk wanda mutuwa ba ta ishe shi wa'azi ba abin da zai ishe ya wa'azi kaga mutum da yadda yake sakama yana jiji da kai yau shi ne sai an dauka sai an aje har yanzu cikin masanan duniya kaf scientific baki ɗayan su ba wanda ya mutu daga cikin su da ya je kabari ne mai sai ce to alhamdulillah mun je kabari mun shigo kabari lafiya ko kuma ya ce ma haɗu da matsala kaza ko ma haɗu da matsala kaza ka taba jin haka nan yanzu ba akwai kamera iri iri ba wanda ka taba jin tunanin wani ya zo ba za a haska kamar za a gani yadda faruwa to bala'in ne ya yi ƙarfin kabari wuri ne wanda ke da kai kai in dai kabari bai ishi mutum wa'azi ba to ka kalla yadda muna ƙara bayanin zuciyoyin mutanen mu suka lalace a makabarta za ka ga ana tsatsa yanzu a makabarta za ka ga ana jama'a kowa ya rike aljihun shi rannan malam can yake ba mu labari yace ana sa mutun cikin rami ana sa mutun cikin rami wanda suke kamawa yana da salula a gaba a jihun shi ha kawai sai yayi sai sabuwa sane muka fado sai ya rike ta rike wanda ya sa mutun cikin rami sai ya miƙo karshe an sa mutun cikin rami an rasa aka bar salula ko ko ita ma rama aka miƙo daga baya aka sa ta kai yanzu ina imani yake wannan wuri ha to ku ba da uwa kabarin nan yau ka gwada goban Allah ya kai mu da ranka da lafiyarka aje ka ce in an gina za a sa wani ka ce da Allah a bari ka shiga ka kwanta ka gani in ka kwanta ba ka iya tasawa sai an ta doka to balle ka mutu shi ya samu tuwa akwai wa'azi ciki mai tona a ciri mutuwa tana da tona a ciri wallahi amma musamman ga wanda bai ba Allah ba amma in ya kama Allah mala'ikun da suka zo kira ranka za su rinƙama magana mai daɗi za su ce ai wane mu muna tare da kai duniya ai mu abokan ka ne duk inda kake muna bibiyar ka Allahu akbar kai a ƙarshe ma Allah ya ce mu ma albishir matanka da iyanka da zaka bari Allah ya ce ya ma alƙawari zai kula da akwai faru wanda wallahi ba za ka wulaƙanta ba wallahi Allah ya yi alƙawarin zai kula da ita akwai wani bawan Allah da ya mutu a wanga zamanin a wanga zamanin mutumin kirki ne mai taimakon mutane da ya mutuwa accident yayi an kawo shi likita yake mana likitocin da Allah su taba shi ku bar shi shi ya sa abin da basu sani ba yace ai sauri a kira kane shi kane shi ya zo suke ce kace ya tsaya yace a'a yace barkuni na sa abin da sani da yace wani na bi na bashi a biya shi ina bin wani bashi a amso a biya wani wani ina bin shi bashi a ce na yaye mishi ayi kaza ayi kaza gai ta mai wasiya kawai ana nan kun san me aka je na shi aka je na assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum aisha ta aka je na la ilaha illallah ya cika da kalmar shahada kun san su ne ke sallama nan mala'ikun da suke zagare ne suke mai sallama a wanda zamanin ai in suka zo sallama suke ma mai imani amma amma in arne ne ko matinci ko mahaɗinci suna zawa za su harin cibgashi ne ka ga mutum malam wurin mutuwa yana ta zawo to Allah kiyaye wannan mutuwa ka ga mutum wurin mutuwa yana ihu wallahi akwai matsala cikin wannan mutuwa za su ci aika kwantar da hankalinka mu Allah ya turo mu kula da rayuwarka a duniya kuma Allah ya ce amma albishir ya ma tanadin rayuwa mai daɗi ta lahira wadda ta yi wannan kuma Allah ya ce a gaya ma matanka da iyanka ya yi alkawari zai kula akwai famun daga kaka ne ta kasan al'amarin ka wallahi Allah ne ke tsahiri shi to Allah subhanahu wa ta'ala bai mana kyakkyawan ƙarshe a gurguje uwa za mu tsaya kan bayanin tambayoyin kabari sai ya zama na gobe Allah ya kai mu sai mu ci gaba kan ranar tashi alkiyama akwai hadisi annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yayi bayanin tambayoyin da za a yi ma mutum cikin kabari yace tambaya na farko za a ce ma mutum ma rabbuka ma dinuka ma amaluka wa ma za ka qulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum wannan tambayoyi ne wanda suke suna da tada hankali wanda ba a masu ko wanda zai samu saukin su shi ne musulun da ya mutu wa shahada ko musulun da ya mutu daren juma'a ko ranar juma'a shi ne mutum ya mutu ranar alhamis da dare ko mutum ya mutu ranar juma'a da rana Allah ta azo kamu da wannan mutuwa Allah ta samu ya kyakkyawar ƙarshe akwai haɗari ƙwarai akwai wani hannun zariya profesa da wani yake ba da labari irin profesa ne mu suke da shi profesa wanda su na kwan sun canye ta ka san sai ka zama doktor sannan ka sayi ka zama profesa sai shi an wai ya mutu sosai irin ustazai makamarta masu karambani sun tashi suna wa'azi sai ga wannan hadisin na bara bin azim wanda yake bayanin tambayoyin kabari to akwai wani abokin shi farfesa yana can kusa yana ta turanci yana oh no bremen sai fara kai wani yana tsayi yana tsayi ai an yi asara ilimi wani wani kaza wani kaza sai hankalin shi ya ji wannan ustaz ɗin da wa'azi sai ce mishi wai tambayoyin nan da kake za a yi cikin kabari da gaske ne yace ina cewa annabi ya ce kace da gaske ne yace to wallahi wani ko duniya ka mishi wannan tambayoyin bai ba ka amsa amma kalla duk wata wayewa a rayuwa ya san ta amma bai san wannan tambayoyin ba za a ce man rabbuka waye ubangijinka ma dinuka menene addininka wa ma za ta kul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum li za ka cewa dangance da wannan da'aiken da Allah ya aiko cikin ku annabi ya ce in mutum mai imani ne sai ce Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai wala aiko shi ce na'am sai ce ai da aika Allah ne ya ana bil bayyinat ya zo mana da bayyanoni yace fa amanna bihi ni iman da shi wa saddaqna kuma mun gaskata shi mun ba abin da duk annabi yake mana wa'azi to kaga in kana kawo sai ma annabi ka ba da wannan amsa cikin kabari tambayar da ta yi kowace haɗin ta ƙarshe sai a ce wa ba amalu ka miya aikin ka ta ce mu shalla kwalli a ce wuta ɗan kasuwa ne wuta malamin makaranta ne wuta mai shago ne wuta duk aikin da zaka mana ku za su ce wuta tambaya guda zaka bada a kasha ko ta wace tambaya ce a ce ba me ya aikin ka kace qira'atul qur'an karatu alqur'ani Allahu akbar to maka iya ba shi yasa duk wanda ke sai ba da wannan amsa wallahi lokaci bai kone mishi ba dai koma ya koyi karatu alqur'ani Allah subhanahu wataala ya samu daga cikin bayan shi wanda alqur'ani zai ce kansa da tashi alkiyama idan sha Allah saboda lokaci za mu saurara wannan abinda muka karanta ne da Allah ya mana tarayya cikin lana muskuri kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yahe mana Allah biya mana bukatocin mu na alkhairi baki daya ya kashe mu muna musulmi ya sa magana mu na karshe cikin bid'a shi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan za mu karanta tambayoyi insha Allah mai tambaya na farko shi assalamu alaikum wa rahmatullah malam yace a cikin sallah idan imam ya yi kuskure amma mamu mamu bai yi shi ba ne komi idan liman ya yi kuskure mamu ba shi kuskure ba idan ya tashi yin abli ko ba abi shi kaɗai zai yi koko su ma babu su yi a yau ai jin mai sallah tare da liman to shi yanzu ba shi kaɗai bane ke sallan nan ɗawainiyar shi tara sai kan wannan liman liman zai yi kuskure shi kaɗai in dai kuma mu ba yi ba to kuma su jadan nan ta kama akwai kuskure wanda liman zai bayyana haku ku gane akwai wanda ba zai bayyana ba to abinda ake so ilimin zai tahiya sujada kuma ku bi saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce innama ju'ila al-imam li yu'tamma bi ai an sa liman ne kawai da ayi koyi da shi wannan shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam a cikin sahu wasu idan ka matsa kafafuwanka sai su sai su janye nasu to kale su za kai ko kuwa annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ce ibadullah la tusawwiyanna sufufakum aw la yukhalifanna allah baina wujuhakum ya ku bayin Allah ko dai ku daidai da sahunku ko Allah ya sa sabani da hasada juna da bakin cikin juna a cikin zakatanku daidai sahu abu ne mai muhimmanci a cikin addinin musulunci wanda mu yanzu kan biyawa muna wasa da shi kuma asali daidai sahu ba ana sa ɗan yatsa da ɗan yatsa bane ba ana sa ƙahuwan ne su jami haka tun daga sama har ƙasa annan muhammad sallam ya ce sahabi ne umar bin bashir ya ce annabi yana daidai samun sahu kamar yadda ake mai da kibiya cikin gidansa sai ya shafa ƙirjin kowanne daga cikin mu ya ji wani ya daidaita wata rana annan muhammad sallam ya gama haka nan kawai zai kabbara harama ko sai Allah ya ce mishi ga wani can ya karkace annabi ya juyo kalli mahimmancin sahu ya ce ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah ku daina tsawon ku ku Allah ya sa hasada juna da bakin cikin juna tsakanin ku kenan lokacin da kai kane muke haɗa sahu da ɗan uwanka ya kiya za ka rabu da shi ka yi ƙoƙari ka tsare da talaka saboda ni Allah bai tsora ma sai ka tilasta shi ba shi ai muna fahimta ko to Allah subhanahu wa ta'ala ya dasar da mu baki daya wannan shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam jiya kun ce ba a saka jari a jika wannan mace ce kenan ko to misali wai idan a ekol suke electricity ko ne ne idan za a yi pratik ba a sa hijabi amma akwai laifi a saka jari to wannan ka'idodin ku ne na nafal kuma Allah yana da bashi ka'idodi wa tilka hududullah ko wa man ta'adda hududahu faqad zalama nafsa to ‘yan uwa doka Allah ce yake a sa hijabi eh kenan wannan kuma ƙalubale ne ga wanda suke kula da harkar ya kamata su gane mu musulunci bai ba mata wannan damar ba kuma gaskiya akwai aiki wannan in ka diba za ka ga bai ma dace da ɗabi'a mace ba sam sam sam akwai aiki wanda bai dace da bai dace da ɗabi'a mace ba kai yanzu ya dace da ɗabi'a mace a hango ta ga cikin sama tana haɗa masu tana fat fat a akwai aiki wanda amma yana da kyau ta koya dai saboda ni irin ɗan buƙatu na cikin gida misali amma dai akwai aikin da ya saba ma ɗabi'a na mace shi aikin wuta aiki ne wanda yake da alaka mafi yawanci kullum zaki ta mu'amala da maza ne ko ba haka nan ba shi yasa za ku ga to ba a buƙatar ki sa hijabu saboda me za ki iya wurge hijabu cikin wata waya waya ta jawo da ke da hijabun baki ɗaya to amma dai uwa Allah subhanahu wa ta'ala yake ya umarni a sa hijabi ko kenan sai a yi kokari amma in ya danganta furafiki in za ku mai koya muku mace ce kuma tare da yan uwanku mata ne ake furafiki in za ki iya cire hijabin ki ba wani abu bane ba amma in dai ba haka nan ba akwai matsala haramun ne ki bayyana jikin ki wani ya gani da sunan shi mushan ki ne ko kuma abokin karatun ki Allah san sai gani to ina ji tambayoyin suna da yawa za mu karanta wannan sai mu saurara sauran sai a ji sai zuwa gobe Allah ya san wannan yake assalamu alaikum wa rahmatullah malam idan mahaifiyarka ta rasu to Allah ya kanta tana iya cikin watan azumi in ka yi aikin lada ka yi da niyyar Allah subhanahu wa ta'ala ya kai lada a kabarinka shi ne ma haƙƙin da uwaye suke da shi kan iya akwai haƙƙi babba wanda uwaye suke da shi kan iya shi ne ne iyarsu su rinƙa yi musu addu'a akwai kisa na daga cikin magabata da ake ba da labari cewa wani makwabcin shi ne ya mutu ko da makwabcin shi ya mutu sai ya zama na kullum in yayi mahonki in ya kwanta sai ya ga a makabarta ana ta ba mutane sako ana ta miƙa ma mutane sai ga ba ba makwabcin shi ba sai ce makwabci na lahiya sai ce wallahi iyana bisa aiko mun ba da Allah ka ce ma iyana ni ma ka aiko mun duk wanda kaga an ba nan iyan shi ne suka aiko shi sai ya ga ma wannan dan sai ce to ka ji kurin kama uwayen ku sadaka kurin aka za kurin aka za kurin aka za ana nan sai yayi wanda wancan kuma ya kwanta a mahulki sai ke cewa ka ce ma dana sakon da ya sakon da ya bada a kawo mini ya zo kuma an bani sakon na amsa Allahu akbar shi yasa za ka ga iya na gari suna gina masallatayya suna gina makarantu suna siyan qur'anai su ce ladar ta kai ma uwayensu amma iyan banza duk ba su kuma su ma in suka mutu wallahi iyan su za su mancewa ne ai abin da kai shi za a yi ba kalli yadda uwaye suke wahala da iyakan sai ka zama mutum a to wannan abu ne mai kyau abu ne mai kyau kuma insha Allah mai yin wannan ko shi ma ɗayan shi ba za ku mance da shi ba kuma babu shakka wannan ya nuna mai yin wannan shi ɗa ne na gari annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa idan mata ibnu adam in qata amruhu illa min salasa illa adam ya mutu annabi yake ayyukan shi baki ɗaya sun tsaya sai guda uku sai ce sadaqatu jariya shine yanzu kamar misali gina masallaci ko rijiya ko kai wani abu wanda al'umma za su amfana ko ka sa ice sama hanya yadda in mutum ya kwaso rana zai tsawa ya huta ko ko ka sa ran da ka zuba ruwa sai annabi ce au ilmu yuntafa'u bi ko kuma ka koya wani ilimi wanda ake amfani da shi harkar garaji Allah ya ma ilimi jawo iyan wasu bayan Allah ka ce zo in koya muku kai tela ne kira wasu a kai majini ne kira wasu ka koya musu kai electrician ne kira wani ka koya musu ilimi ne wanda ake amfani da shi to balle wanda Allah ya ba ilimin alqur'ani sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace awwaladun salihun lil ula ko kuma ɗa na gari wanda zai ma addu'a ka ji abubuwa guda uku wanda suke tarda mutum iya mutu to ka gani wannan ke nuna kai ɗa na gari ne ka rinka ma uwayenka addu'a haka Allah subhanahu wataala yake suna cewa ni wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani samira ya Allah ka gafarta ma iyayena ya Allah ka ji kansu kamar yadda suka tausaya mana ina ƙararrani ka kalla uwaye ba su iya kwana in yaro bai da lafiya ko to yanzu wannan uwayen nan sun mutu yanzu ya cancanta mu mance da su bai cancanta ba uwaye suna sadaukar da jin daɗin su don iyansu su rayu yanzu sallah ce ke kawowa za ka ga wani uban shi ba damuwar shi bane bai ɗinka ya sa ya za a yi da iyan shi sa za ka ga wata uwa ko ɗan soso mai kyau ba ta da amma ta siyan matsayinta ta nan ita ma ta taka don a ce iyansa ta ce yanzu wannan sai ku lance da ita to Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu ya ba mu ikon mu gama da uwayen mu lafiya wanda uwayen shi suka rasu daga cikin mu Allah ya ji kan Allah ya sa su huta billahi kan su Allah subhanahu wataala ya yi musu Allah ka sa su daga cikin bayin ka wanda kake promotion wannan wata da gobe ta zuwa aljanna wanda Allah ya kaddara suna wuta Allah ka intar da su Allah wanda uwayen su suke raye daga cikin mu Allah ka biya musu bukatocin su na alkhairi Allah ka raba su da kunya duniya da lahira Allah ka buɗa musu hanyoyin su na samu wanda ba su da lahiya Allah subhanahu wataala ya ba su lahiya muna addu'a duk mutumin da ke taimakon musulunci da musulmai ta kowace hanya Allah ya taimake shi duk mutumin da ke kokarin janyo ma musulunci da musulmai cikas ta kowace hanya yana cewa Allah shirye da shi in kuma ban shirya Allah subhanahu wa ta'ala ya mana magani shi Allah ya biya mana bukatocin mu na alkhairi Allah ya kashe mu muna musulmi ya sa magana mu na ƙarshe cikin duniya shine la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ka zama da ƙasar mu Nijar lahiya da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki ɗaya. Allah ka zama da ƙasar mu Nijar lahiya da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki ɗaya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.